أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا شاشد وتر رمضان wata na tara a jerin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratu shura muna bisa kan ayata wato suratu shura kenan ita ce sura ta 42 tana dauke da ayoyi 53 karatunmu da ya gabata mun tsaya kan aya ta goma za mu tashi a yau da izinin Allah ta'ala bisa kan aya ta goma sha ɗaya faɗin Allah ta'ala fatirus samawat فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم
Allah ta'ala ya ce fatirus samawati wal ard wanda ya kage halittar samai da kasai ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa min al'an'ami azwaja ya halitta maku mata daga cikin kawunanku wa min al'an'ami daga cikin dabbobi ma azwaja ya sanya akwai mata gare su yadra'ukum fihi Allah yana halittar ku a cikin shi laisa kamithlihi shay'un babu wani abu da yake kwatankwacin shi wa huwa sami'ul basir kuma shine mai ji mai gani lahu maqalidus samawati wal ard shi kadai yake da makullan sammai da kasai yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir yana shimfida arziki ga wanda ya ga dama kuma yana kuntatawa ga wanda ya ga dama innahu bi kulli shay'in alim lalle shi masani ne ga dukkan komai Allah ta'ala ya ce fatirus samawati wal ard kenan wannan ubangijin wanda ya ce shi kadai ne yake tsara hukunci kuma duk abin da aka yi sabani akan shi na addini to hukuncin shi yana wajen shi to cikin sifofin shi akwai kasantuwar shi fatiru as-samawati wal ard makagin halittar sammai da ƙasai kenan shine wanda ya kage halittar su saboda fatir shine wato khaliqu almubdi'u aka ce faturis samawati wal ard khaliquhuma wa mubdi'uhuma ala ghairi misalin sabiq shine wanda ya karkare su ya kage su ba tare da wani misali ba da ya taba gabata Allah shi ya halicci sama kamin ya halicci sama babu wani a tarihi wanda ya taba halitta Allah kwaikwayon shi ne yayi shi ya halicci ƙasa kamin ya halicci ƙasa babu wani wanda ya riga shi halitta shi daga ba kwaikwayon shi to shine fatir yasa Allah ta'ala ya ce alhamdulillahi fatiris samawati wal ard Abdullahi ibn Abbas yadda Allah tabbata a gare shi yace kuntu la adri ma fatiris samawati wal ard hatta atani arabiyani yahtasimani fi bi'rin faqala ahaduhuma ana fatartuha awwalan Abdullahi bin Abbas ya ce na kasance ban san menene ake nihi da fatir samawati wal ard ba yace in fahimci haka sai wata rana da wasu larabawa suka zo manda daga ƙauye su bi suna rikici akan rijiya sai guda cikin su yace ana fatartuha awwalan yace ni ne na fara tona ta da farko kenan Abdullahi ibn Abbas yake ai ma'ana yana nihi bada'atuha ni ne na fara ta kenan shi da ya ce ana fatartuha awwalan yana nihi shi ya fara tono wannan rije kenan babu wanda ya riga shi tono to da haka kalmar fatir abinda take nunawa kenan mubda makagi wanda ya kaga ba tare da akwai wani misali da ya gabace shi ba Allah ta'ala ya ce shi ne makagin halittar samai da kasai wannan kaga yana nuna in wani yana son shi ma ya zamo mai tsara hukumce-hukumce tunda can bayan Allah cewa makhtalaftun fihi min shay'in ne ko fa hukmuhu ila Allah sai ce zalikumullahu rabbi wannan shine Allah ubangiji na alaihi tawakkaltu gare shi ne kadai na dogara wa ilaihi unibu zuwa gare shi nake komawa da lamurrana anan sai ya ce shine kuma makagen halittar samai da kasai da haka wannan Allah babu wani wanda yake da sifofi irin nashi babu wani wanda ya cancanta a yayi tarayya da shi a cikin hukuncin shi ko a cikin al'amuran shi gaba daya ja'ala lakum min anfusikum azwaja ja'ala lakum malamai suka ce khalaqa lakum ake ne Allah ya halitta maku min anfusikum daga cikin kawunan ku azwajan mataye ma'ana ya halicci mataye wannan matan sai ya sanya su daga cikin ku ne ku ƴan adam bai sanya matar ɗan adam ba ta zama cikin wani jinsi daban da Allah ta'ala ya ga dama da sai ya sanya ɗan adam matar shi raƙuma ko ɗan adam matar shi saniya ko kuma makamancin wa'annan amma saboda hikimar Allah da gwaninta shi da kuma cikar ni'ima da yi ma ɗan adam sai ya sanya matayen ‘yan adam daga cikin su ne su ma ‘yan adam ja'ala lakum min anfusikum azwaja to nan cewa min anfusikum akwai ma'anoni da yawa cikin haka Na farko akwai ma'anar cewa mace ita ma mutum ce kamar yadda kake mutum. Na biyu akwai ma'anar cewa jinsin ɗan adam ne ita ma. Na uku akwai ma'anar cewa wato ita ma abin da ɗan adam yake yi takan iya ta yi. Saboda haka in mutum yana tunanin ya auri mace su zauna lahiya zam ba ta taɓa ɓata mai rai ba, to wannan sai ya je ya auri mace a cikin mala'iku. su ne wanda ba su sabawa amma in dai mace ce to min an fusi kumci ita ma daga cikin kawunan ku ne kenan ita ma yar adam ce ko wannan kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa min ayatihi wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha Allah ya ce yana daga cikin ayoyin shi masu nuna cikar ikon shi da cikan ƙudurar shi da cikan mulkin shi an halaka lakum min anfusikum azwaja da ya halitta muku mata daga cikin kawunanku haka Allah ta'ala ya faɗi a cikin suratul nahl Allah ya ce huwa allazi
والله جعل لكم na'am والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم na'am وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات wannan tabbas ita ce ta nahalu to huwa allazi tana can cikin suratul a'raf huwa allazi
هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته
ko ba huwa allazi bace na karanto aran mai karanto wannan ayat ta suratul nahl Allah ta'ala ya ce wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja Allah shine ya sanya muku mataye daga cikin kawunan kaga na wurin azwajan a cikin suratul nahl kamar azwajan ne anan cikin suratul shura ma'ana inathan shine ya sanya muku mata daga cikin kawunan ku waja'ala lakum min azwajikum banina haka ne ko kuma Allah ta'ala ya halitta muku ƴaƴa daga cikin wannan matayen naku wa hafadatan da kuma shikoki Allah ta'ala ya ce a cikin suratul araf huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida thumma ja'ala minha هو quwwatan الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها Allah ya ce shine wanda ya halice ku min nafsin wahidatin daga rai guda daya wace rai ce ran annabi Adam sai ce waja'ala lak- waja'ala minha zawjaha kum sai ya sanya ya halicci matar wannan ran daga gare ta yana wannan aya kamar suratul nisa'i ne farkonta da Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها na'am وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ya ku mutane ku ji tsoron Ubangijinku wanda ya halice ku daga rai guda ɗaya ita ce ran annabi Adam, wannan ran Allah ta'ala ya ce wa khalaqa minha zawjaha sai ya halitta mata matarta daga gare ta kenan ita ce Hawwa'u ya halice ku daga rai guda ita ce Annabi Adam sai ya halitta ma Annabi Adam matar shi daga jikin shi ita ce Hawwa'u to daga Annabi Adam da kuma Hawwa'u wa basta minhuma rijalan katiran wa nisaa sai Allah ya watsa mazaje masu yawa da mataye masu yawa daga waɗannan rayukan guda biyu kamar yadda ya ce wa annahu khalaqa zawjayn zakara وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى na'am من نطفة إذا تمنى a suratul najm Allah ta'ala ya ce lalle shi Allah shine ya halicci azzaujain namiji da mace shine fassara zaujain yace azzakar wal unsa ko yace min nutfatin idza tumna daga digon ruwa idan aka halba shi kamar yadda Allah ta'ala yace alam yakun nutfatan ألم يك نطفة من مني يمنى na'am ثم كان علقة فخلق فسوى na'am فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى Allah ta'ala ya ce shi ɗan adam bai kasance ba nutufatan ɗugon ruwa alam yakun nutufatan min maniyi na daga maniyi yumuna wanda ake halba shi sun makana alaƙatar sannan ya kasance gudan jini fa khalaqa sai Allah ya halice shi fasawa daidaita halittar shi fa ja'ala minhu zawjayn zakara wal unsa Allah ta'ala ya sanya daga cikin halittar shi akwai cuɗanya ta namiji da mace haka Allah ya faɗi a farkon suratul layl yace wal layli idza ghasha والليل إذا يغشى na'am
والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى Allah ta'ala ya ce wallaili iza ya gasha Allah yana rantsuwa da dare idan ya lullube wannan hari iza ta jalla da yini idan ya bayyana sai ce wa ma khalaqa zakara wal unsa malaman tafsiri suka ce ma anan man ake nihi wa man khalaqa zakara wal unsa kuma yana rantsuwa da wanda ya halicci namiji da mace shine Allah subhanahu wa ta'ala to shine Allah ta'ala wato ya tabbatar anan ja'ala lakum min anfusikum azwaja kenan ya halitta muku mata daga cikin kawunanku to wannan ayai tana nuna muna cewa kenan gaba ɗaya 'yan adam mucirin su ɗaya ko Macarin- mu- mucirin su ko mu- muciri ake cewa ko Eh, mucirin su ɗaya ne gaba ɗayan su daga annabi Adam ne da Hawwa'u to irin wannan ma'anai Allah ya faɗe ta a cikin suratul hujurat yace ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna lalle musu Allah khalaqnakum mun halice ku min zakarin wa unsa daga namiji da mace kenan mun halice ku daga namiji ne da mace to kenan asalin halitta daga rai ɗaya ne shine annabi Adam ita mace daga baya ne aka halice ta a cikin jikin annabi Adam to da wannan ma'anan ne malamai suka ce kenan wato asali shine namiji ita mace reshe ce to wannan tushen da Allah ya halitta a kan shi kuma a kan shi ya girka rayuwa gaba ɗaya rayuwa tana tahiya ne a kan cewa namiji ne asali mace mace reshe ce to wanda yake son ya ɓata wannan shine wanda yake cewa a a daidaita tsakanin namiji da mace wannan ƙaryar tana cikin shirgegiyar ƙaryar da aka yi a duniya wadda har yanzu an kasa tabbatar da ita cewa da namiji da mace daidai suke da juna shi kuma Allah ta'ala bai daidaita ba Allah ta'ala ya ba da labari lokacin da mamman Maryam ta haihu ta sai ta ga wato mace ta haihu ita da ta yi bakance ta ce duk abin da na haihu zan bada shi ya zama mai hidima ga ɗakin Allah zan bar shi kawai ya zama tsantsa ga bai ga bautar Allah baya aikin komi shine muharraran wanda ta faɗi ko to shine Allah ta'ala ce falamma wada'ataha فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت na'am وليس الذكر كالأنثى kaga ta ce wato lokacin da ta haihu abin da ta haihu sai ta ce Allah na haihu mace wallahu a'lamu bima wada'at Allah ya yi kowa sanin mi ta haihu amma sai ta ce Allah mace ce na haihu wa laysa zakaru kal unsa kuma mace ba kawar namiji bane mace da namiji ba ɗaya bane shine wa laysa zakar kal unsa kaga wannan mamman Maryam ta tabbatar da wannan magana ko kuma gaskiya ta faɗi Allah ya gazganta ta ya tabbatar da cewa namiji ba kawar mace bane ba kenan kullum namiji shine tushe mace ita reshe ce a cikin dukkan komi shi yasa wato a cikin rayuwa gaba ɗaya duk lungun da ka zo kowane ɓangare ka zo za ka tar da yanda Allah ya tsara rayuwa namiji shi ke tushe mace reshe ce ita mace kullum tana biyan namiji ne har cikin ƙur'ani za ka ga wani lokaci in Allah yana kawo labarin hawa da adam sai mai da zancen ga adam ya ƙyala hawa ko saboda ita yar biya ce ya kai lokacin da Allah ta'ala ya ce wa idh qulna lil mala'ikati isjudu adam fasajadu illa iblisa aba sai iblis ya kiya wa qulna ya adamu inna haza aduwwun laka wa li zawjika kaga su biyu aka ce ko fala yukhrijannakuma su biyu kar ku bari ya fidda ku min aljannati daga cikin aljanna fatashika sai ba a ce fatashika ya ba yasa ba a ce fatashika ya ba sai aka ce kar ku bari ya hudda ku daga cikin aljanna fatashika sai ka sha wahala ya hudda ku wa zai sha wahala kenan annabi adam ita ba za ta sha wahala ba a koda za ta sha ita wahalar ta tana biyar tashi ne kuma sannan shi ne namiji ita gida take yin zaune shi ke zuwa ya kai da kawo ya sha wahala ya nemo ya kawo da ka ga mace tana yawo wajen nema tasa kanta uku ne ko dai tasa kanta uku ko kuma an zalunce ta a cikin zamantakewa wanda Allah ya dora mu ciyar da ita sun ki ciyar da ita sun barta sai ta je ta yi awara sun barta sai ta je ta yi gwagwarmaya da kattai alhali wannan ba shi bane tushe tushe shine tushe sa idan ka kalli idan ka kalli waɗannan ayoyin na suratu faha za a ga yadda suka zo da siyakin suka ta tafiya har ƙarshe za a ga wani lokaci kawai sai a manta da hawa sai a kawo zancen annabi adam ko shi kadai to haka nan ne Allah ta'ala ya sanya mace reshe ce anan da Allah ya ce ja'ala lakum min anfusikum azwaja ya halitta muku mata daga kawunanku to cikin wannan akwai nuna cewa kenan Allah ta'ala ya halice mu gaba ɗaya daga namiji da mace kamar yadda sauran ayu suka tabbatar ko sai ce wa minal an'ami haka su ma daga cikin dabbobi Allah ya sanya masu azwaja mataye to wannan matayen ana nihin su ma dabbobi kamar yadda kuke dangi biyu namiji da mace to su ma dabbobi dangi ne namiji da mace abin da ke fassara wa minal an'ami azwaja shine cikin suratul zumar Allah ta'ala ya ce khalaqakum min nafsin wahidatin خلقكم من نفس واحدة ثم جعل زوج- ثم خلق منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث Allah ta'ala ya ce khalaqakum min nafsin wahida Allah ya halice ku daga rai guda ɗaya thumma ja'ala minha zawjaha sannan ya sanya wato ya halicci kenan kamar yadda an ramba ya karanta shine ma'anar ja'ala sannan Allah ya halicci wato matar wannan ran daga gare ta sai ce wa anzala lakum nan ma wasu malaman tafsiri sun ce wa anzala lakum ma'anan shi wa khalaqa lakum min al-an'ami thamaniyata azwaj kuma Allah ya halitta muku dangogi takwas daga cikin dabbobi sai Allah ya ce ya khalaqukum fi butuni ummahatikum Allah yana halittar ku ne a cikin cikkunan iyayenku to wannan samaniyata azwajin shine ake nihi da wa minal an'ami azwaja kenan wa minal an'ami azwajan samaniya Allah ya fassara su dalla dalla cikin suratul an'am yace samaniyata azwaj ثمانية أزواج na'am من الضأن اثنين ومن المعز اثنين Allah ta'ala yace danguna guda takwas ne na dabbobin ni'ima wanda Allah ya hore muku minal minal da'ani ko minal da'ani sinain daga cikin tumaki akwai guda biyu akwai tumkiya matar rago ko akwai mijinta rago wa minal ma'azi sinain haka ma daga cikin wato awaki akwai dangi biyu akwai bunsuru shine mijin akuya ita kuma ita ce matar bunsuru dan haka ga wannan hudu kenan ko to sai cikon biyu ya ce wa minal ibili ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين Allah ya ce wa minal ibili sinaini haka daga cikin raƙum daga cikin raƙumma akwai guda biyu akwai raƙuma haka ake ce mata da Hausa ko akwai raƙuma akwai raƙumi ko ta ce ake ce ma godiya godiya doki ne ko taguwa eh kenan wa minal ibili sinain daga cikin raƙumma Allah ta'ala ya ce akwai guda biyu kenan akwai taguwa akwai raƙumi eh ko ko raƙumi da raƙuma sannan akwai shi ma raƙuma amala ake ce mai yana akwai amala akwai taguwa wa minal bakari ko ya ce daga cikin shanu su ma akwai guda biyu akwai sa akwai saniya kenan matarsa don haka waɗannan guda takwas kin su ne Allah ta'ala ya ce samaniya ta azwaj to ne ce wa minal an'ami azwaja yanda ya halicce ku daga mace da namiji su ma dabbobi haka Allah ta'ala ya halice su daga mace da namiji sai Allah ta'ala ya ce yadra'ukum fihi yadra'ukum fihi ma'ana yakhluqukum fihi wa yabuthukum fihi yana yana halittar ku ya watsa ku bisa ban kasa fihi a cikin shi to shine nan wurin wato fihi din nan ya bada aiki ga malaman tafsiri Allah ta'ala ya ce yadra'ukum fihi yana halittar ku a cikin shi to shi wa sai suka ce nan an gaya lamirin abin da ba a haɗi ba ne to me abin da ba a haɗi ba sai suka ce yazzara'ukum fihi aifil batn ana yana halittar ku a cikin ciki wanda suka yi wannan fasare sun ɗauko waccan ta zumarci yakhluqukum fi butuni ummahatikum suka ce dan haka yazzara'ukum fihi shine ma'anan yana halittar ku a cikin ciki wasu malamai suka ce a fihi anan damirin yana komawa ne akan wato akan alja'al wannan alja'al wanda Allah ya ambata ya ce ja'ala lakum kenan yadra'ukum yana halittar ku fihi cikin wannan ja'alkin da yayi kenan cikin wannan halittar da yayi taku ko kuma sanya halittar naku da yayi wasu suka ce yadra'ukum fihi nan wurin yadra'ukum fihi damiri yana koma akan mahaifa ne aifir rahimi ma'ana Allah yana halittar ku a cikin mahaifa kenan kamar yadda ya faɗi cikin suratul mursalatu ko to wasu suka ce nan damirin yana koma ne fihi a cikin shi mahaifa kenan wanda ake halitta a cikin shi to kaga nan ba a faɗe shi ba wasu kuma malamai suka ce a damirin yana komawa ne kan abu biyu kan mi kan azzukuru wal inas domin nan da Allah ta'ala ya ce ya halicce ku ku mutane daga namiji da mace su ma dabbobi ya halicce su daga namiji da mace to sai ya ce yazzara'ukum yana halittar ku kuma ya watsa ku busa ban ƙasa ne fihi a cikin wannan kalan na namiji da mace to wannan fasarar ita ta fi inganci amma sai dai akwai wata wato matsala tattare da ita matsalar shine shi da mirin fihi ba da mirin abu bibal a larabci idan ana nihin da mirin zai koma akan namiji da mace to kamata a ce yazra'ukum fihi ma to sai ba a ce fihi ma ba sai aka ce yazzara'ukum fihi kenan yana halittar ku a cikin shi to sai malamai suka bada amsa suka ce wannan usulubi ne daga cikin usulubi na larabci larabci wanda da shi ne Allah ya sabkar da alkur'ani to yare ne wanda yake da usulubi da salo daban-daban to cikin salo na larabci da miri na mutum ɗaya yana iya komawa akan mutum biyu ko ya koma akan jami'i kenan wannan yana cikin sanannen abu akwai musallai cikin waƙe-waƙen laraba da malaman tafsiri suke kawowa akan wannan don haka kenan fihi shine inganci sai zama wannan kamar faɗin Allah ta'ala ne قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم بضياء من إله غير الله يأتيكم به يوا الله تعالى يتي قل أرأيتم كتي كبان اللاباري إن أخذ الله سمعكم إذا الله يكربي جنكو وأبصاركم دغننكو wa khatama ala qulubikum kuma ya rihi zakatan kaga waɗannan ababen duka da aka zano ko jin ku gannan ku zakatan sai Allah ta'ala ya ce wato qul ara'aytum in me me gaba man ilahun ghairullahi ya'tikum bihi kaga sai aka ce bihi ba a ce biha ba ko wani Allah ne wanda ba Allah ba wanda zai dawo maku da shi shiwa shi abin da aka faɗi baya kenan duka waɗannan abubuwan da aka faɗi ko kaga sai aka maido da damiri na mufrad guda ɗaya amma kuma jam'i ne na wurin to misalin shi a cikin suratul baqara Allah ta'ala yace qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك Allah ta'ala ya ce, La faridun wala bikirun, ba tsohuwa ba ce ba budurwa ba ce ita saniyan nan, ba tsohuwa ba ce ba budurwa ba ce, kaga abu bi ko? Sai ce awanun baina zalika, sai bai ce zalikuma ba, sai ce awanun baina zalika, ya ga abu bi amma ya mai da damiri na mutum ɗaya a kan shi, awanun baina zalika. To sai suka ce irin wannan salo ne na larabawa suna amfani da wannan shesa nan ma Allah ta'ala ya ce yazzra'ukum fihi Allah yana halittar ku a cikin shi lamirin yana koma akan namiji da mace kenan ko laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir to wannan kuma laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir ɗaya ce daga cikin manya-manyan ayoyi na alkur'ani wanda ake ce masu ayatu sifat ayoyin da suke tabbatar da sifofin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ayoyi masu tabbatar da sifofin Allah halittu masu tarin yawa sun ɓace a kansu wasu da dama wasu ma manyan masu ilimi amma sanadiyar waɗannan ayoyin wanda suke zuwa da sufofin Allah sai mutum ya ta kai makatanga kan ya rasa yadda za a yi wajen fassara su da wajen bayaninsu saboda shi Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa babu abin da yake kama da shi to kuma a wasu ayoyi sai a ji ya ga wasu sufofi wanda su ma halittu suna da irin wannan sufofin to wannan shine wanda yake sa kan wasu ya kusa bugawa sissarsa to ya ne abin yake Allah ya tabbatar da babu mai kama da shi cikin halittun shi wannan kuma tabbas ne Allah babu wanda yake kama da shi a cikin dukkanin sha'anonin shi shi kadai ne wahada hula sharikala sannan kuma Allah ta'ala yana da sifofi to yanda mutum zai ya fita daga dukkanin wannan rikici da rudu shine abinda malamai suka tabbatar abu biyu ne kawai abu na farko shine ka tsarkake Allah game da kamancece ne ya da halittun shi duk wani abu wanda yake saman mene to ka tabbatar tabbatarwa ta yaƙini ka tabbatar a zuciyanka ka faɗi da bakinka Allah babu abin da yake kama da shi babu cikin halittun shi wani abu wanda yake kama da shi in ka tabbatar da wannan to abu na biyu wanda za kai shine ka tabbatar ma Allah sifofin da ya tabbatar ma kanshi da su duk sifar da Allah ya tabbatar ma kanshi kai ma ka tabbatar da ita kakka ce a kai baka gane ba bari ka kore ta ko kuma ka ce babu ita in kai haka nan zaka fada cikin kuskure kenan wa Allah ka tabbatar babu abin da yake kama da shi sannan in yazo ya tabbatar da wata sifa ko da kai ka ji wannan sifa ai halittu suna da irin ta to ka tabbatar da tashi ta daban ce shi kadai ya san yanda take ba irin ta halittun shi bace ba kenan tarayya a cikin suna baya lizimta tarayya a cikin abin da ake kira ko wannan kuma ba wai tsakanin Allah da halittun shi ba subhanahu wata'ala a shi Allah ta'ala shi yake da wato mahi daukakar misali hatta tsakanin halittu ma ana tarayya cikin suna amma kuma wato abin da ake kiran daban yau in ka zo kace wato mutum yana da mutum yana da kawahuwa yana da su ko ba da yana da sai ka ce saburo ma yana da kawahuwa yanzu faɗin haka shi nan sai sa saboda rudu kai dibin kamar an ce kahuwan sauro da kahuwan mutum iri ɗaya ne ana yayyuwa duk rashin hankalinka ka san da cewa aka ce wato kaza tana da tumbi raƙumi yana da tumbi ana nihin da tumbuna iri ɗaya ne kenan kawai dan an gaye suna iri ɗaya an ce tumbi tumbi kai sai ka ɗauka ai iri ɗaya ne gaba ɗaya wannan tsakanin halittun Allah ma ana tarayya a cikin suna amma abin da ake kira da sunan ya sha bambam to ina ga tsakanin Allah da halittun shi da haka in ka ji Allah ya tabbatar ma kanshi da wata sifa cikin alkur'ani to kai ma ka maimaita yanda ya maimaita ka tabbatar da wannan sifai amma tare da wato tsantsan tabbatar da kuma cewa babu wanda yake kama da shi cikin wannan sifai babu a hasashe baya cikin kwakwalwanka baya cikin zuciyanka cewa wannan sifai tana kama da ta wani a ta Allah ta daban ce to yaya take ya za a yi a santa nan ma wannan ohai sai ka rihe makanka ita ba za ka iya sanin siffar Allah ba wadda ya tabbatar makanshi sai dai ka tabbatar mai abin da ya tabbatar makanshi sannan ka tabbatar wa Allah abin da annabin shi ya tabbatar mai da shi na siffofi to wannan abubuwan guda biyu su kadai ne mahita game da wannan rudin na wato bata da wasu suka fada ciki don wasu sun ƙi haƙuri wajen tabbatar ma Allah da abin da ya tabbatar ma kanshi sai da suka yi ta sharhi suka kawo filo cikin sunayen Allah suka ta sharhi wani littafin ma in ka ɗauke shi yana ma bayanin sifofin Allah sai kan kai kusa buga baka gane komi ba kawai a yi ta dogon bayani e to shi kaza da yake shi alƙadamu alƙidimu anene alhadisu zai kawai ka kasa fahimtar komi saboda dogon surutu ne na banza da wuhi marasa fa'ida abinda kawai ake so ga musulmi shine sifofin Allah ya tabbatar da duk siffar da Allah ya tabbatar makanshi in Allah ya ce yana da hannu to ka tabbatar da Allah yana da hannu amma kuma lokacin da kake tabbatar da Allah yana da hannu to dole ne kuma ka tabbatar da hannun Allah ba ya kama da na halittu babu wani cikin halittu wanda yake kama da Allah balle a ce kwatankwacin shi ne babu wannan zancan don haka in Allah ya ce yana ji ka tabbatar da Allah yana ji kar ka ce a in muka ce Allah yana ji kuma mu dawo mu ce shi ma wanda yana ji kenan mun kamanta shi kuma ba a kamantawa laisa ka misali shi baka ida gane karatun ba amma inda ka gane da sai ka tabbatar da abin da ya tabbatar domin in Allah ya ce yana da kaza kai sai ka ce ba ya da to ya kenan Allah sai ya ce yana da hannu kai sai ka ce ba ya da hannu to ka kore abin da Allah ya tabbatar wannan kuma zai zamo zindiƙanci ne ko mulhidanci ko kuma haɗa cikin ɓata wanda ya kan iya kaiwa ga kafirci kuma shi ne ilhadi cikin sunayen Allah wa zarul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu Allah sai ya saka musu da abin da suka sanci suna aikatawa dan haka dole ne mu tabbatar ma Allah da abin da ya tabbatar ma kanshi saboda shi yahi mu sanin kanshi in kace in Allah ya ce yana da kaza sai kai kace a'a baya da to sai mu tambaye ka a antum a'lamu amillah ko ka yi sani ko Allah ka yi Allah sanin kanshi to sai yace yana ji kai sai kace ba yi yace yana gani kai sai kace ba ya gani to ai kai ne ba ka ji ba ka gani domin inda kana ji kana gani la ba yayyuwa ka kore ma Allah abin da ya tabbatar ma kanshi sannan banda Allah a cikin halittun Allah akwai wani wanda yake tsaye san Allah sama ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu shi banda Allah babu sama ga annabi wajen sanin Allah shi yasa shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya tabbatar ma Allah to kai ma ka tabbatar ma Allah da shi don ya hi mu sanin Allah duk abin da ya kore ma Allah ma mu kore ma Allah shi to wannan ayai ita ce gaba ɗaya girgam sannan kuma ita ce ginshiki wajen tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar ma kanshi da kuma kore kamancece ne ya shi game da halittu in mutum ya yi wannan biyun kawai ya tsira kuma wannan biyun gaba ɗayansu aiki ne da wannan aya ka tsarkake Allah game da kamancece ne ya da duk wani samamman abu cikin halittun shi sannan ka tabbatar mai da sifofin shi shi sanan Allah ya ce laisa ka mithlihi shay'un Allah babu wani abu wanda yake kwatankwacin shi nan menene Allah yi tsarkake kan shi ne yayi game da a ce cikin halittun shi akwai wani wanda yake kama da shi ko kwatankwacin shi Allah ya tsarkake kan shi game da wannan ko babu kenan na wurin ya kore kamancece ne ya da mi da halittun shi amma kuma sai ce wa huwa sami'ul basir kuma shine mai ji mai gani a ganin wurin kuma ya tabbatar ma kanshi sifofi ko to shi yasa wannan ita ce mahita Allah mai ji ne mai gani in wani ya zaburo ya ce mama yaya jin Allah yake sai mu ce babu wanda ya san yanda jin shi yake sai shi kadai ji ne wanda ya dace da shi wanda ya dace da girman shi da matsayin shi ma babu wanda yake iya gaya maka jin shi in wani ya zo ya ce a kamanta mai sai a ce laisa ka misali shai ai babu abin da ke kama da shi balle a kamanta don haka kaga ko karatu suke wani bi wani bi wato gardawa wajen karanta ƙur'ani suna wani abu sai su ɗora nunawa yanzu wani in an zo wajen zancen yadullahi bali ya dawo mabasutar zai ga ya daga hannayen shi biko to wannan kuskure ne babba Allah ba a mai haka nan a cikin sifofin shi domin in ana zancen hannu na Allah ko ana zancen ji kai sai ka nuna kunnanka to ciki akwai nau'i na kamantawa da kake yi Allah ta'ala za ka tabbatar da shi mai ji ne amma jin shi shi kaɗai ya san yadda yake kuma jin shi mun tabbatar babu kwankwanto ba irin na halittun shi bane yaushe wato wanda yake jin halittun shi kaf a cikin lokaci guda yake jin su magana wani ba ta shiga cikin na wani yaushe ma za ka tsayawa kamanta jin Allah da jin to amma sai wasu suka zo suka shiga suka yi ta tawili suka yi ta sharhi har suka ba kansu zuwa suka wahalar da kansu kuma ƙarshe suka kai makatanga karo ba su cimma daidai ba domin suka ce shi a wato sami'un bela sama eh kamata mu ce Allah sami'un ne amma bela sama mai ji ne ba tare da na'urar ji ba wasa ka wannan kankan ba cewa mai ji ne ba tare da na'urar ji ba wa ya saka kuma ina ka ga wannan karatun ai shi Allah abin da yake kawai shi mai ji ne ko kai ma sai ka ce Allah yana ji shikenan in ana nema a sanya jin Allah yake sai mu ce ba a sani har abada shi kadai ya san kanshi me yasa ba za ka iya ganawa ba domin ya ce wala yuhituna bihi ilma halittun shi ba su iya kewaye shi da sani to sai wani ya ce a ai bai kamata ba mu ce yana ji saboda in mun ce yana ji mun kamanta ne sai mu ce to kuma tunda ya ce yana ji dole mu ce yana ji saboda ya hi mu sanin kanshi ya ce to ai in muka ce haka nan mun kamanta shi da halittu mu ce a jin shi ba irin na halittun shi bane dan haka in mutum yayi wannan duka gaba ɗaya ya huta akan wannan babin na sufofin Allah da sunayen Allah to sannan diba wata hikima a kalkashin wannan aya da Allah ta'ala ya ce laisa kamithlihi shay da Allah ta'ala ya ce laisa kamithlihi shay kai ya ce wa huwa samiul basir sai bai rihi ayaba da cewa huwal aliyul azim ko wa huwal ghafurur rahim ko wa huwal azizul hakim duka bai yi wannan ba sai ya ce wa huwa samiul ali samiul basir malamai suka ce cikin sirrin da ke kalkashin haka saboda dama waɗannan ji da gani sifofi ne wanda duk halittun Allah na dabbobi suna da shi duk dabbar da ka sani tana ji tana gani ko to domin a tabbatar ma da tarayya a cikin suna baya nuna tarayya a cikin abu kenan Allah ya fara kore kamancece ne ya da halittun shi yace laisa kamithlihi shay babu abun da yake kama da shi to yanzu wannan karatun an kare ma shi ko sai yace wa huwa samiul basir kuma kai kuma shine mai ji mai gani dan ka tunanin ka ma ya je ga ji irin na mutane ko ji irin na halittu dan kan ma tunanin ka ya je ga gani irin na halittu kenan kuma dan ka gano duk inda ya tabbatar ma kanshi da wata sifa wadda dan adam shi ma na da irin wannan sifai to ba iri ɗaya bane ba ba iri ɗaya bane shi yasa malamai ma suka ce kullu sifati kamal ittasafa biha al-makhluq wa jaza lil khaliq an yattasifa biha fa huwa ahqqu biha duk wata sifa ta kamala wadda ɗan adam ya sifantu da ita in dai ta halatta a sifanta Allah da ita to tashi ta zama cikakka shine shi cancanta da ita don haka Allah ta'ala sunayen shi da sifofin shi gaba ɗaya cikakku ne wanda ba su kama da na wato wani Allah ta'ala ya ce lahu maqalidu samawati wal ard shi yake da maqalid maqalid shine mafatih maqalid kenan shine mafatih makullayya Allah ta'ala shi yake da makullan yin sammai da ƙasai kuma lahu tana nuna wahadahu tana nuna shi kadai ne yake da wato makullayya na sammai da ƙasai wannan makali da jam'i ne wanda baya da mufrad da alafazin shi duk da sun ce mufrad din shi wai maqlid sai dai wannan babu shi a larabci eh babu shi abinda ke da kwai mufrad din shi ba cikin jinsin shi bane mufrad na maqalid shine iqlid ba miqlid ba iqlid to shi kuma al-iqlid shine al-miftah to kaga kenan wato shi da karan kanshi a lafazin shi ba ya da mufrad domin iqlid da maqalid kaga ya sha bamban to dan haka suka ce wato la wahida lahu min lafzihi Allah ta'ala yace shi yake da maqalidus samawati wal ard shine taskokin arzikin sammai da ƙasai domin an ce shi yake da makwallayensu ma'ana shi ke shi kaɗai ne yake da mulkin taskoki na arzikin sama da arzikin ƙasa babu wani wanda yake tarayya da shi a cikin wannan wannan kamar faɗin Allah ne a cikin suratu zumar da Allah ta'ala ya ce Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil na'am له مقاليد السماوات والأرض كما يتي ولله خزائن السماوات والأرض ولله خزائن خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون وإن من شيء إلا عندنا وإن خزائنه من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم Allah ta'ala ya ce, Allahu khaliqu kulli shay. Allah shi ya halicci dukkan komai huwa ala kulli shay'in wakil, kuma shi wakili ne a bisa dukkan komai. Lahu maqalidus samawati wal ard, shi yake da makullayin samai da kasai. Haka Allah ta'ala ya ce walillahi khaza'inus samawati wal ard. Allah shi kadai ne yake da taskokin arzikin samai da kasai, walakinnal munafiqina la yafqahun. Sai da munafikai ba su fahimta. Allah ya ce wa in min shay'in illa indana khaza'inu. babu wani abu face taskokin arzikin shi ba a wajen mu yake wa manu nazilu kuma ba mu sabkar da shi illa bi qadarin ma'lum sai dai da gwalgwado wanda yake sananne to Allah ta'ala ya nuna waɗannan taskokin arzikin ba yayyuwa a ce akwai wani wanda yake mallakan su wanda ba Allah ba kamar yadda Allah ta'ala ya faɗi wato a wata aya Allah ta'ala ya ce Allah ta'ala ya ce shi kadai yake mallakan a cikin suratul tur to ayat ta cikin suratul tur Allah ta'ala abin da yake ni da ita cewa wato taskokin arzikin sammai da ƙasai shi kadai ne suke ga hannun shi babu wani wanda suke ga hannun shi koma bayan shi dan haka lahu maqalidus samawati wal ard sai yace yabsutur rizqa liman yasha yana shunhu da arziki ga wanda ya ga dama wannan arziki da Allah ta'ala yace yana shunhudawa ga wanda ya ga dama kuma ya kuntata shi ma'ana tsarin shi ne in ya ga dama ya azurta ka in ya ga dama ya kuntata arziki gare ka to akwai awi da dama wanda suka tabbatar da irin wannan ma'anai kamar qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdiru walakinna aktharan nasi la ya'lamuna a suratu saba'i da kuma qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru la wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu shi ma saba'i ce go da kuma Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u da sauran awi masu yawa wanda suka tabbatar da irin wannan ma'anai a cikin alqur'ani amar Allah ta'ala ya ce wallahu ya qabidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un kenan Allah ta'ala kamar yadda ya faɗi kuma cikin suratu zukhruf ya ce wato nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya da sauran ayoyi wanda Allah ya tabbatar da wannan ma'anai a wata aya Allah ta'ala sai ya ga hikima daga cikin hikimomin da yasa bai shinhu da arziki ga kowa ba sai shin hada arziki ga wani ya kuntata ga wani sai Allah ya ce walau basatallahu rizqa li ibadi ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء sai Allah ta'ala ya ce daga cikin hikimomin da suka sa bai shan arziki ga bayan shi ba shine domin inda yayi haka da za su yi ta'addanci za su yi zalunci bisa ban ƙasa da za su yi ɗagawa za su ɗora wuce iyaka kalla innal insana la yatagha an ra'ahu stagna to shi yasa Allah ta'ala cikin hikimar shi sai ya shinwo da arziki ga wani ya kuntata arziki ga wani yace innahu bi kulli shay'in alim lalle shi masani ne ga dukkan komi dan haka duk abin da Allah ya tsara to ya tsara shi ne kalkashin ilimin shi da kalkashin sanin shi babu wani abu wanda ya kubuce ma Allah ya faru ba tare da tsarawar Allah ba ko ba tare da sanin shi ba Allah ta'ala wato masani ne ga dukkan komi za mu tsaya akan wannan aya insha Allah ta'ala kenan eh, ra- asabar za mu zo mu yi karatu na ƙarshe da izinin Allah ta'ala eh, banda gobe ba insha Allah tunda kenan na'am
masallacin jami'a eh akwai masu kula da in mutum ya yi sallah yana wani cutar ko wani hutu haka nan to in sun yi cigiya sun yi cigiya ba su samu ba suna da izinin su sai da abun su sa cikin asusun masallacin ko
Em, wanda wanda suke zuwa sallah masallacin ju- jami'a wanda ya cigiya ne suna da sallah amma da ana baya eh, sai suna mantuwa to wani in yi mantuwa wani bisa ai ta cigiya a rasa mai abin tsawon lokaci shi ne ke zancen suna iya saidawa sai su sa cikin asusun masallaci Allahu a'lam na'am akwai wata to za ni yana kallon da saka da kamar wanda application da kiran sallah eh amma su da da mai suna da damar su yi aiki da ita ɗari bisa ɗari cikin wannan application ko kuma a a application mai- mai kiran sallah lokaci ya yi mutum eh kamar a sanya ta ita za ta dora kiran sallah in lokaci ya ya shi da aiki da kuka da dai a da kamar tsarin kalandire da tsarin lokuta wannan eh wannan yana taimakawa babu matsala malamai sun yi bayanin cewa tsarin kalandire da kuma tsarin lokuta da ake ko kuma na'urori sai dai sai dai ba a sa ita na'ure ta zama ita ce ladan eh ka sai akwai su kasassu da suka fara yin haka cikin musulmi ya zama na gaba ɗaya sun fara sanya waɗannan na'urorin su ne kiran sallah wannan cikin kasashen larawa aka samu waɗanda suka fara sai daga ba malamai suka yi fatawan cewa wannan babban kuskure ne ba a yin haka nan kuma lalata addinin Allah ne in ya zama da duk lokacin da aka samu wata na'urar za ta yin abu sai a fasa kaga ai da addini ya lalace a addini da ya ɓaci da yanzu karatu ma zai ce ba kai kawai ka bar na'ura ta yi ta yi maka ko shi kuma alhali kai kai daban yake na'ura ta yi daban yake don haka kuma kasancewar yanzu an samu ƙur'annai cikin salula shikenan yanzu waɗanda suke bugu alƙur'annai sai a ce su daina bugowa kaga ba yayyiwa haka nan wurin don haka dai a takaice babu matsala idan ladan ya sa dan ya ɗora tuna mai lokaci ne yana kama mai wajen tantance lokaci yana wannan babu matsala insha Allah musamman ma waɗanda suke tsara kuma waɗannan kalandiran suna yi ne da ilimi kenan ana yi da ilimi tare da kuma aunawa da ma'aunayya na musulunci duk da ana iya samun 'yan tangarɗoɗi kaɗan-kaɗan kenan amma babu matsala a yi amfani da su wajen tantance lokuta na ibada insha Allah.
sai mai tambaya na gaba ce kamar wuri ne haka akwai mutane zanzanni wasu suna ta hira shi kuma yana yana da azumi yana ta karanta qur'ani yana dauka sama sama sama idan wasu na hira shi kuma yana dauka qur'ani yana karatu Eh na. To, a asali bai kamata ba mutum ya zo da karatun Ƙur'ani wurin hayaniya, saboda karatun Alƙur'ani yana buƙatar wurin da ya dace da shi. Kamar in ka san nan wurin hira ne na mutane suna cikin hira su kawai sai ka zo kai ka buɗe Ƙur'ani kuma kai tai, ka kenan kamar kai kaja a yi ko oho da Alƙur'ani. a nuna baya da wani kima domin waɗannan jama'an ba su da laihitin da su cikin tattaunawa su suke suna hira kai ka zo kawai ka buɗe ƙur'ani ka fara karatu amma wato su kuma jama'an da aka yi haka duk wanda yake jin tsoron Allah cikinsu to zai kama bakin shi in yaji ana tilawa saboda ba ya dacewa a ce wurin da ake karanta alkur'ani kuma musulmi yana cacacaca yana hira kenan kai kayi kuskure kai da ka zo da karatu a wurin domin bai dace ba wurin bai dace ba ka zo da karatu sannan su kuma ba daidai ba ne in sun ji ka fara karatu cikin bi a yi ɗaya ko dai su tsaya su ce ma wanda ka tashi ka tafi masallaci ko ka tashi ka samu wani wuri ka rabe kai karatu mu ka ga nan wurin hira muke kenan ya kamata su faɗakar da kai in ka suka kyale ka kana tai to kuma cikin su su ma ka gani yanzu ka ka ja masu cewa su za su wulakantar da alkur'ani su nuna baya da wata kima ana karanta shi aya alkur'ani cewa in ana karanta alkur'ani fastami'u lahu wa ansitu a saurare shi kuma a yi shiru Allah ta'ala ya tabbatar da aljannu ma duk tsagerancin su da suka zo suka tarar ana karatun alkur'ani kalu an su tuho ta suka yi shiru ya tabbatar da cewa wanda ke wasa da ihu da dumumuwa wajen karatun alkur'ani wannan aiki ne na kafirai a da wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani wal gawfi dan dan haka bai dacewa gaskiya musulmi ya zo ya karanta alkur'ani in dai ba ko wata maslaha ba da wata manufa ke akwai misali maslaha da manufa wadda za ta sa koda akwai hayaniya a karanta Qur'ani kawar misali akwai kasuwannai wanda ake zuwa a girka wa'azi cikin su ko ana ganin cewa wato babu wata dama wadda za a yin wa'azi sai kasuwa to in an zo cikin kasuwa kaga yanzu aka kafa mikoro duk da yake inda mikoro ne ma kaga da sauki wannan hayaniya zai shahi ta gaba daya to don haka in akwai wata matsalaha da wata manuha mai kyau to wannan babu matsala amma dai in dai babu wata matsala kawai tilawa ce kake so kai dan neman lada kuma ka shigo cikin majalisi ko cikin fada wannan baya dacewa na a bakin shago a bakin shago wannan babu matsala mutum yana bakin shagon shi sai bude qur'ani yana karantawa hayaniyar gari go hayaniyar gari ba ta hana mutum wannan karatu kuma zai zama na gaba ɗaya shi lissafin shi da tunanin shi ya dawo da shi kan qur'anin nan amma ana zancen kamar in jama'a ce wadda take zaune tana tana hutawa suna hiransu na duniya kawai sai ka zo kai ka ci gaba da tilawa shine nake nihi da bai dacewa amma in bakin shagon ka ne ka bude qur'ani kana karanta wannan babu lahi balma abu mai kyau ne saboda ayar qur'ani ta nuna haka ko cewa lokacin da Allah ta'ala ya zancen sallar juma'a sai ya ce fa idza qudiyatis salatu idan aka gama sallah fantashiru fil ardi kuwal watsu a cikin ƙasa wabtagu min fadlillah ku nema daga cikin falalan Allah sai yace wadhkurullaha kaseera ko kuma ku ta ambaton Allah ambato mai yawa kenan lokacin da kuke harakokin ku na kasuwanci to kuma kar ku mance da ambaton Allah wadhkurullaha kaseeran la'allakum tuflihu kenan shi wannan babu matsala insha Allah ta'ala to masu bara addu'a mu kenan don haka muna bara addu'a gaba ɗayan mu dukkan na yawa Allah biya man bukatocin mu na alheri baki ɗaya insha Allah ta'ala yau kenan kamar yadda kowa sani muna 16 daga wata gobe kuma zai zama 17 go don haka asabar in ya zama 18 watakila shine karatun mu na ƙarshe a cikin wannan wata mai albarka da izinin Allah ta'ala za mu zo mu ƙara abin da ya sawwaka sai mu dakata domin tunkarar kuma tahajjudi muna fatan Allah ta'ala ya sake maimaita min wannan wata mai albarka muna cikin ƙoshin lahiya kuma ya sanya mu cikin waɗanda suka ci amfanin da ke cikin wannan wata rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim allahumma ghfir lana dhunubana ajma'in allahumma ghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta alam bihi minna innaka antal ghafurur rahim allahumma inna nas'aluka al janna وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم زين اللهم زين الايمان في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اعف عنا يا كريم اللهم اعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والشكر على العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة سبحان ربك رب العزة أما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين